لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo adiyan jihar da magaran jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka. yau muna laraba shidda ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da biyar ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyar allah mana mafaka yan wadda insha Allah shirin ma da yau za a yi shi ne kai tsaye kuma mai tambaya na iya tambaya a kira a waya kai tsaye waya mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 soixante ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka kuma ƙara bayani waɗanda suke kira su rinka kau da rediyo a lokacin kira ka ji maganarka a wayarka kuma yan wani shirin za mu yi wani shirin daga nan har zuwa ƙare biyar da minti arba'in bayan nan za a ji huduba da ake sawa ta sati-sati kuma sauran lokacin za ku ji kenan labaru ko kanan labaru na radin jiha insha Allah kenan dai mu bakin tsaya za mu insha Allah bakin kare biyar da minti arba'in saboda wancan bayanin da aka insha Allah Allah mana mafuka assalamu alaikum lafiya alhamdulillah
ya aiki alhamdulillah
ana mutum wani iri ne ha
siya wani iri ne mene ban da jiwa to kinan dai muna bayanin cewa wanda zai kira ya ji bayanin shi a waye shi kai ce yana jin radio na magana ba a jin abin da yake hudu za ka wadda wanda ya kare ban ji abin da yake hudu ba kenan wanda zai waya yi kokarin yin kira ya ji magana shi a waye shi Allah mana mafaka yan wadai kamar da aka sani a wannan hiri ko wannan shiri da musamman dalili ne na kwarai cewa mu gyara abin da yake gabanmu na gyara rayuwa ta duniya ta lahira duk da manuwa mun san dai mun nan samu a wannan duniya ta rayuwa gwargwadon abin da aka yanka ma kowa kuma za ka wata rana ka ba da sakamakon rayuwar da kai ta duniya kuma bayani ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu ne don mu zamanto bayi masu kadaita shi da ibada ya mana wani lokaci ya kama wani duniya ya shirya mana duk abin da ake na rayuwa kayan rayuwa ta ƙarshe ta lahira. ta haka din mai hankali sai kokarin ribata ta wannan rayuwa da aka ba mu daidai gwalgwado kuma rayuwa mai karewa ya ka shirya cikinta kayan rayuwa ta hal abada da yasa rayuwa ta lahira rayuwa ce ta hal abada ba ta da iyaka ba ta karewa amma ga wata rayuwa ilguntuwa yal karama mai yankewa mai karewa amma a cikinta gwargwadon rayuwa da aka yi ake shiryawa wacce rayuwa ta hal abada zama kenan ta rage ga mutum Allah ya akwai da annabawa kuma ce manzanni ba nan kun ba sai na shirye da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala su fadarka da su ga mun homa a wannan duniya dan haka dan wa wajibi ne wajibi ne ga mai neman tsira a gaban Allah gobe kiyama lazimin kishi zaman to mai shiri mai kula da abin da aka yi ka dan shi ga mun samu mu wannan shine da yawa mutane suna cikin gafala ko mantuwa da matsayinsu na bayi manzo na ke cewa inna Allah subhanahu ta'ala ya ka ku duniya ya zuba ku duniya kuma ya ga me za ku annabi ke ce inna duniya hulutun hadira wa la mustakhlafukum fiha fa yanzu kayfa ta'malun duniya tana tana da rudi da dadi jin dadi a more Allah ka mu cikin ta ba don komai ba sai dan ya jarabe mu ya ga me zamu kendo nake rayuwar duniya kamar wanda daga cikin ɗakin jarrabawa ne wanda san ɗakin jarrabawa nan na ɗalibai za a ba ku takardu a ba ku lokaci kaza ɗan wannan lokacin ya yi ka rubuta ba ka rubuta ba ka yi gane ba gane ba in lokaci ya yi takardu za a gama kuma a sa wata rana ta sakamakon jarrabawa da aka yi a makaranta kaza ko lokaci kaza ta wani rayuwar lahira ma yan haka take wa wannan duniya ga muna Allah ya jima cikinta kuma ya ba mu dokoki ya aiko da manzanni da dokoki ya ga mai zami da haka yan wadda mai hankali mai neman tsira gobe kiyama haka mata ya san da wannan abun a kan shi kai ne ajali ke jira ba na mutuwa kuma na mutuwan ba a cewa musulmi kai kahuri a da musulmi da kahuri gangariya da munahukin kowa zai mutu kuma wannan lokaci in yayi ba a ba kowa shawara baya kuɗa ake ga maka ga kan malaka iya zawa wannan shi ka mu sani kenan mu ne ajali ke jira bayan ajali na jira kuma ba mu san ba wata irin cika zami wata cika zami assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah ina da tambaya Allah sana sai bismillah to tambaya ce kamar alwala a cikin dushin ɗaki ana iya yi to daga daga nan tambaye tambaya guda na'am akwai kamar mutum yana sallar nafila cikin dare eh yana maimaita aya guda kenan in zai mai- in zai in yana maimaita sura guda kenan kowace sura in zai maimaita ce ayin bismillah ko in yi ta farko ta wada Mm, na'am to eh ita wannan tambaya biyu tambaya ta shiga ban ɗaki arwalla ban ɗaki an wa magabata suna magana hana arwalla ko makaruhi ne ba a san arwalla ban ɗaki ganin wanda ya san ban ɗaki irin ta da ko a yanzu ma a wasu wurare a karkara za ka ga ban ɗaki a nan inda aka yi arwallar babu wani tiyo mai hudda wutsari ko ruwa a nan ne wuri guda a yi wutsari a biya ka gani a yi arwalla ka tabbatar da akwai matsala ko da ruwa da zuba zai kowo maka irin wannan ban ɗaki ce ake magana a wancan zamani suka yi magana wancan malaman to amma kamar da mai fiƙe sannan asali sabi yake cewa idan a ban ɗakin akwai balu a mana akwai tiyo wanda an aka yi wutsarin zai zu- a zuba ruwa wutsarin ya tahi a nan babu lahi kai arwalla kai dukkan azkarkin da ake na kai ba ba lahi kai arwalla kuma duk azkarkin da ake na arwalla zaka iya yi in dai ban ban ɗakin irin wannan ce an yi wutsari an zuba ya tahi irin ta zamani ba lahi bane ba wannan shine na eh, bangaren tambayata ta ah, ta eh, arwalla tambayar ta biyu ce na ga namance tambayar ta biyu shi dai a takaice dai na ga ita ita sake kira tambayar ta biyu namance tambayar ta ta biyu wannan dai shi ne na ga dan bangaren madaki muna da fatar a yi ƙoƙarin me ake cewa a yi ƙoƙarin kira a wajen rediyo muna cikin bayani dai na manuwar ɗan adam a wannan rayuwa illa zan maimaita dai lambar da muke badawa wadda za a kira kanta lamba ta airtel mai lamba 96 99 01 62 96 zan maimaita ta 96 99 01 62 hakinan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Tambayar da ya wanda ke nake, in mutum yana sallah cikin dare, in yana yi da sura guda, a kowace sura sai ya yi bismillah ko ko da fara ma'ana.
to na gani Mm. assalamu alaikum alhamdulillah na'am bismillah sannan ka Muna da tambaya mana, to bismillah ina jinka
wani kamar wanka da magani cikin azumi ana yi gogwa.
to na- na ji ka shi kenan
Eh,
To, ah, a takaice wani yalwa mai maganar eh, karanta bismillah a farkon sura ita inda yake da magana fatiha ce yake da ƙa'ida duk tana daga cikin aya daga cikin aya ta fatiha bismillah amma a sura ba laihi bane ba an karanta amma bismillah a sauran surori ba ta cikin aya ta sura ko da aya ka- sura karanta ba komai ba ba matsala ko ɗaya kanka dan haka kenan dai sura ba matsala dan kasa aya duk da ba dole bane ba amma eh, magana mai magana na wanka na magani yan uwa maganar shi magani na ice in shi kake nihi abin da yake na siye da da shi ice ana ne ma- ana magani da shi irin maganin cuta kaza malati kaza na kwaraje ne na wani abu dai da daban amma wani maganin hawo maganin baki wani ba a yi da ice a sharance sai sunan Allah ke to ala kula halin dai in kana ne wanka ne shi wanka kowane ɗin wanka ne ma wanka baya karya azumi sai dai in ka sha ruwa kuran amma zuba ruwa a ka don kayi wanka azumi bai da komi kuma ba lahi bane ma in zahi ya yawa ka zuba ruwa a kanka ka ka ji sanyi ba lahi bane ba haka kenan eh na fata ya gana tambayar tashi eh muna magana yan uwa na eh mas'alar addinin mu shine a gaba da komi mutum zai iya zaka iya rasa komi baka da matsala kamar ka rasa addinin ka ko ka je mu Allah kana addini akan jahilci baka san ba abin da aka saka ba ta haka yan uwa babu wani abu daban na duniya na ci gaba ma wani za a iya yin shi ba tare ba da ilimi don haka karatun addini dimi san tsira wajibi ne wajibi ne akan shi ya yi kokarin karatun addinin shi ya san addinin shi in me za ka yi ka san me dalili kai da kaza amma kullum naga ana yi fa ba in wa ba ba wani dogara bace ba haka naga ana yi kaga ana yaya wa ya koya maka amma in ka samu malami wanda ya zamana ko da baka kiyaye kalmomi ba ya gaya ma ga na ce kaza ga na ce koya maka wannan zai zamto maka hujja amma haka kurin kai da kaga dama assalamu alaikum na'am bismillah ina jinka Bis- eh
abun da ya lafiya alhamdulillah daga ina ha
kamar mutum in ya rasu, eh
kamar yawa ana iya kaita ko ina a masa wanka ko fasiri da kakaki ko kuma ko ina ma ana iya shuri ta masa wanka.
to daga ina kake magana kai ko kamar cikin ban daki ma haka ko kuma kamar cikin inda haka ana iya masa wanka ko kuma a sai ya karkashe inda bai da rajasa daga ina kake
sai da gare rangon ina ne
da rangon da rangon ƙasa ina ce to ala kulli halin da dan uwa takaice gawa ko wankan gawa yanda ka yi wanka a banɗaki shi ma za a mishi wanka a banɗaki ba laifi bane ba ko a mai a banɗaki ko a mai a ɗaki ba laifi bane ba shi dai a mai wanka yanda aka shar'anta na sifa ta wa- cikakka ta wanka haka mai an sabke abin da ke wajibi babu sharaɗin sai a ɗaki ko a zauri ko a hilin gida ko a banɗaki shi dai a mai wanka yanda ya kamata a mai wanka na shari'a shi ne abin da aka ɗora muku kurin ko yan uwa ko dangi na mamaci na'am Salamu alaikum.
wa alaikum salam Ina wuni.
lafiya alhamdulillah Muhammadu Lahiya.
alhamdulillah Sannan ina da tambaya.
to bismillah Allah sana sani
Kamar mu muna da tsakaninmu da masallaci akwai tare guda kuma da ɗan lungun titi to kuma da masallaci da laspika muna iya mu bi shi sallah daga gida mu mata kina jin radio ko daga yanki
daga mata mai nake.
kina jin radio ko kamar radio to Eh, ina da radio.
to kamar radio Mm.
Aha, to.
wannan baiwar Allah tana maganar suna bin eh, gidansu da masallaci kare guda ta yalwa a tsakanin Allah gidan na masallaci salama masallacin shi gama kima da gidan shi amma sa'aisha suna zawa su kuma bayan sau a sallah da su a takaice musallan mata a gida ma in lada da annabi ce ta yi lada a gida wannan shine kuma annabi ya- ya eh, assalamu alaikum na'am wa alaikum salam barka da wani yaran ma'amun lafiya la yalo alhamdulillah to madalla aika alhamdulillah ina da wata tambaya da shi Allah to bismillah
kaman wata amarya ce an yi ne arme kuma za kai ta wani gari eh to kuma a sama hanya da yar sarki da susu uku to kuma kawai bande suka da su da suka musu washi kuma yin suka nemi amarin shi ne muke mai tsarin bayanin shi wannan arman ya yi
to kamar radio to wannan mai magana ta masallaci yan wa takaice bai dace yake sallah daga cikin gida a makin masallaci wani ba a yi dama ba suna bace ba kuma ga rudu yanzu kina nan aka cire wuta kin yi ji kin gashi rudu kenan daman kuma annabi ya dora muku wahala wannan ba kurin ku sallah a gida nan ta lada kurin kamar da kanki wahala eh eh ba abin sallah daga gida gaskiya inda dama a zo a zo masallaci in ba dama a yi sallah a gida kuran kuna ce muku bala annabi sallallahu alaihi wasallam wata ce ya rasulullahi ina son sallah a banka yace wanta na sani ki sallah a gidanki sallah ki a gidanki ta yi masallaci na lada to ina in dace annabi ma ce ta gida ta yi lada ba da masallacin garin ku dan haka ku yi sallah ku a gida ta yi lahiya kuran ta yi lada annabi ce assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
barka da wani lafiya lafiya alhamdulillah
madalla ya niya malam alhamdulillah daga ina
Mallaki Malam yana da wasu yan tambayoyi ne to daga ina kake kai
daga kancane ungwazuzi to bismillah
da sadi mamman ne.
to sunna ma sabiyo
Wallahi Malam Allah ya kamu wani lokaci yanzu to amma wasu al'amura ne wanda yake ga tunan kamar wajen zana'ida ko kuma masallaci an gama sallah mutane da malaman kansu limaman zaka ji suna kai da mutane ana yi da tafiya.
Mm.
amma shi ne malam nake da tambaya da Allah yaya kamar hirar nan ta gurin zana'ida da cikin masallaci yaya sakamakon su yake
To,
Eh, da fatan yawa, ya kama da insha Allah. To, sai mai magana ta an ɗauko amarya, ‘yan hushi suka tare mota suka ma amarya haɗe. To, nan armeniyan lashilau abinda ake a shar'ance, wannan amaryan an gobe kusanta ta. Za ta keɓance kanta ta yi zaman wannan wata ta ke in ta an yi wata lokacin jini ya yi ta yi jini shi kenan babu ciki kenan miji yana iya kwanciya amarya yana iya koma dan matar shi ce amma idan wata ya zo ta tsallake wata babu babu jini kenan ciki ya shiga shi kenan ta yi ta zama jira na ciki in aihu kuma arme bai haramta iya tana nan matar shi arme bai zama haram tsakanin gaskiyar magana amma dai kwanciya shi da ta baya ba matuƙa akwai cikin wannan he ta aihu assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam malam.
na'am
Awon daya.
la ya lahu
Subhanallah muna da tambaya.
ta bisimin da Allah sana sani
Wai kamar mutum mahaifin ke baka kiwo eh
sai kuma kiwon na ana na ana nan sai gona ta mutu ta sai da sai sai ka ka wannan ka sai da ka siya
eh
sai kuma Allah ya ne cikawa eh
kuma bayan ya mutu kuma idan aka tashi da bangare rani
to ta ka sai da wannan abin da ya baka ya baka ko kurin ka sai da wannan shanin ka sai wannan gonai a a kiwo kiwo ne ba da to kenan kuma yanzu da- da kiwon shi aka sai gona ko
yawwa kiwo wuta gona ta wuto sai ka sai da kiwon da ya baka ka sai gona Hmm.
yawwa shi ne kai daga kai daga naka yanzu
daga tudun gona to a takaice wannan yanda dabbobi suke na na wannan marigayi haka wannan gona take tashi tana cikin gado kuran
Aha, kenan za a ci kana iya cire eh, za a iya cire ladanka eh daga da daga daga da daga tana kai aiki ba inda yawwa ladanka bai cikin gado da ranka bacin gado inda akwai ne yan kama yan kama lada eh ladan kiwo da ba eh eh iyaye
sai mai maganar hira a masallaci ko a makwanta to yan uwa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar hana mai da masallaci wurin hira amma ba a hana magana ba in ta kama ta alheri a masallaci assalamu alaikum alaikum malam ina da la ilaha alhamdulillah yawon madalla daga nan ne gangula daga ina
gangula asalin gawar to bismillah to madalla muna so a ɗan ƙara jan kunne ne akan mutane za ki a makabarta ana zama a kan kabarinsa kamar kira ta ɗan jira kuma bayan haka nan da hira a yi ta hira yan aiki Hmm. to muna cikin magana kashe wurare muna cikin magana nan insha Allah eh muna maganar hira a masallaci ko a makwantai lalle masallaci wurin ibada na wurin nutsuwa ne haka makwantai wurin balle makwantai lokacin nutsuwa ne ba lokacin hayaniya bane ba to amma abin da ake magana akwai ruwa lau ta shahara ta magana a masallaci tana bata aiki shekara bai wannan ruwa ce bata da tushe ne balle aka huja kanta amma dai a jumlace masallaci ba wurin hira bane to amma an ce in ta kama kai ba ta kai lahi amma ba hira banza ba ta nan sallar sallar ya bada labari cikin ƙarshen zamani abin zai zo daga baya mutane su me zaka iya ce zaka ga mutane gungu gungu a cikin masallaci ba ibada ba suke a'a kurin hirar duniya ce annabi ce wannan kakka zamana tare da su Allah bai bukatar su kaga wannan me da masallaci wani hira ake magana a hana amma hira ta kama inda ta alheri ce kai ba ta layi a musulunci haka makwantai wurin nutsuwa ne eh kamar balle akan kabari za ga ana hayaniya rasa ma zai abu ne mutum to gaskiya magana iya buƙatar nutsuwa lokacin binne mutum lokacin sutura a aje a rage sauti a yi abin da ya kawo ku na kulawa cikin nutsuwa da yin sutura dan wanku amma lalle ba wurin hayaniya mana sauransu amma shi ma ko amkwantai dan kawo wata magana wanda ba lahi ba ce ba ba ta ga lahi magana amkwantai gaskiya magana amma lokacin sutura abin da ya yi a doke hayaniya a tsaya a wa mutum sutura cikin mutunci ta musulunci wannan shi abin da yake nan wannan fata dan waya gane wannan shine da yan uwa kamar da muka yi bayani dai muna nan shirinmu na ɗaukan waya har ya zuwa ƙarfe shida ba minti ishirin ne assalamu alaikum na'am assalamu alaikum ba ne ka tsala da launi Ya.
ina tambaya malam ta bismillah har a a zaki aka ba yaro guda daya eh sun ka tsala karama ne eh
sun tana karama ake ciwon eh
a bakai ne guda biyu da ɗana da damma Eh.
wasu kazan sai kwanta bakwai ta kai iya bakwai mista ta ce ne tsoron kuma ta sake yin kai bakwai sai aka zuwa kema eh to to kuma shi ne yanzu muke so na tambayi baban yaron ya ta a yi ba ba ki yan sallah ta yi to a mata kuɗi a ba ki sai ne ke tsaya a kai eh dai na kai shirya dai akwai a biya shi ko araba ɗaya ne dai an yi aminciyar mashi kenan ba ko ka'ida ka'ida araba musu in kun bai raba ko ya ya amince a bashi kuɗi mai hoyo ne sai a bashi kuɗin kuma shikenan kuɗin kasan ma
kuɗin kazan sa ya ba ki in ya amince ba
ya an yi amince kenan sai a bashi kuɗin Mm, wannan ai abu ne kamar a baku abin na kubi ne kenan kuna da haƙƙi amma ka yahe amma a baku ɗinka daidai kuɗin rabi a baka wannan ba lahi ba ne muna dai magana ta yan uwa mu yi ƙoƙarin kula da yin ibada mu aikace yin ibada mu kai akan ilimi mu je tambaya mu zai kaza akan mi kayan ka da yawan mutane sun bari wani abu ya ɓaci ko za su taɓo ta sai sun ƙare taɓo sai tambaya kullum musulmi ya gudun haɗa cikin layi in za ka yi wani abu kana tsoron haram ne ko halaka ne kayan ka za ka tambaya wannan abu ne halaka ne ko haram ne ba ka je ka taɓo ta ba kuma malam ya za a yi an riga an taɓo ta kullum musulmi na ƙware in su shiga al'amari kamar tun mai akadari yake magana cewa wala hindu wani fa'ala fi na ta'alam hukumin lafi bai halatta ga mutum ya aiki ko in ake kasa hukumcin Allah cikin abu kasa hukumcin Allah kinan ka san halaka ne ko haram ne yin haka zai ba mutum zama mutum kware mutum musulmi na kware amma mutum ya abin da ya ga dama ba tare da ilimi ba to gaskiya iya da hadari zai kuma rayuwa mara kyau domin babu rayuwa mara kyau kuma rayuwa kan jahilci kuma jahilci ma jahilta addini haka muna fatar yan uwa su halka su gano dole a je makaranta dole a je a yi karatu a karanci yanda Allah ya ɗora maka na ibada da ka san abin da Allah ya hana ka na hannun shi ka san abin da ce kai na yi ta haka ba da sanke kyawar rayuwa duniyar lahira amma mutane kurin kuna ga mutane kara ba mutane kurin ba ruwansu kurin wannan shine kurin manuwal don wannan hilaye ana yi ne mutum ya tambaya kan lamar addinin shi ya tambaya wannan shine kurin muna fatar za a gano da haka kin na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
barka da wuri barka
barka wani lafiya alhamdulillah
ba ma da na niyya alhamdulillah
tabi mamman ne unguwar tuki kan na dawo to bismillah
wani abu ne wallahi mala wanda yake na bisa kan addinin musulunci wallahi eh
mana rai
eh kamar akwai masallatai da dama wanda eh yake kamar bako haka ko kuma wasu marasa lafiya eh
za ka ga ko da yaushe suna ta kwanciya a cikin masallaci ko a haraba eh kuma ka ganin ake sallah ko da yaushe eh
to akwai wakilai wanda yake na masallaci suna ganin su za su kyale su wani ya taki wani ya kwana biyu wani uku kuma masallatan nan gurin ibada ne kuma za ka ga an zo an ci gaba ana ta sallah kuma ba wani kamar a nemi tsarki a sanyi ga masallacin nan to ya dai ibada mutum yake to kai kana ga su wa'annan marasa baki za su iya wutsari a wurin ne ko menene
eh kana ga za su iya wutsari a wurin ne ko menene akwai sosai ma da mafarke mafarke da fitsari duka suna yi to wutsarin shi ne da ba mulkin wutsarin mulki ba cikin amstar shi ke ba wannan wutsarin ne da matsala a kamar mawarki misali wanda yake kamar na al'aura
to shi na ji bayanin ka dai na ji bayanin ka insha Allah wato a huta lafiya ta shi yan uwa eh, kullum shari'a tana zaman kanta ba daga baya ba aka yi ta mas'alar kunci a masallaci ya tabbata hamad ali sufa na annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci ga sauran su ibn umar suka je masallaci su kwanta su yi barci har su umarkin kanshi don haka shiga masallaci ko kwanciya a masallaci bai zama lahi shi kuma an a ce wani wutsari ne ganga amma dan mawarki ai dama akwai rashin najasa kiman ne matsala kuma gashi da sutura da komi kuma sahabbai suna yi ibnu umar ta muna samari ma muna barci a masallaci na gaskiya magana lalle a kauce ma najasa a masallaci in an ganta a hudda kuma ka a barta daga gamta shiga to amma wanda ya yi barci ba iya zargin mutum a masallaci gana akwai asabu sufa wa alu sufa wanda su ba kullum ma masallacin suke bayan wancan bangaren su a masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna barci wani lokaci ma a sallar isha suka yi barci ma suna shinkuri shi kula abin da shari'a ba ta hana baka hana gaskiya da kanka illa a kaurace ma sa najasa a masallaci shine kuran Allah shirye da mu an wa wannan shine kullum muna magana dai a kan lamar addini ba abin da ke gani shi daidai a abin da shari'a ta ce shine daidai ko da bai daidai da ra'ayina ba haka shari'a ta kawo kuma shine ya kamata a bi a girmama a bada goyon baya gare shi muna fatar al'umma za su fahimci haka akwai abu da yawa sai ga mutum ya kan kola shi ne ko ma bace ba sallah amma kuma ga musulunci ya da iya sauki ya gani ashe ba abin ba haka bane ba kan sanar misalar ina ga ah, a doki zai mataki kullum abin da musulunci ya kawo a tsaya a kan shi kuran in ya hana ya hana in ya bari ya bari kan mi da kanmu na shi ne muna fatar a gane to in wani magana yanzu dai cewa dai masu kira a ce muku daga nan dai zuwa minti ishirin- ba minti ishirin ne saura he dai daga baya wanda zai iya kira zai iya kira dai lamba ta wace dai zan maimaita ta lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 wannan su ne za a iya ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 wannan su ne ko da mun kare ne daga baya mutum shi tambaye shi ko bai samu shiga ba yana iya kira kai tsaye don ya ji abin da yake so ya tambaya insha Allah ba matsala komi amma dai muna fatar dai gurin wannan hirin ko kula da wannan hirin kuna neman tambayoyi da suke da alaka da addini kuma shi yasa ma aka shirin kai tsaye can da ba kai tsaye bane ma ake yin shi dalilin dai muhimmancin mutum ya tambaya ta addinin shi kuma a bashi amsa akan abin da aka sani kin da haka mu kula da addini akan hujja assalamu alaikum na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi daga ina
Ya Allah daga daga nan kada zaki ne mata mu.
a zama to bismillah
Eh wallahi ina jin daɗin jin abubuwan nan.
Allah ya taimake mu da aiki Ina fatan kuma Allah ya saka baki. Allah ya amin
kuma da
assalamu alaikum wa alaikum salam
Arama awon laika.
lafiya alhamdulillah
Masha Allah. Magana ba ba shi ne a na garin noma.
wata ƙasa ce
Ba ba shi ne a garin noma gabatun da magaram ne kusa da garin mama.
to bismillah an babai
Yau ba arama muna da tambaya kaman wannan yana kaman yanzu wannan watan da ake eh ana iya yin azumi a cikin shi ko kuma a sai dai a bari har na gari duka ya samu.
to mm, insha Allah. kamar duka insha Allah eh an wa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata babu wata da ya yawan azumi a ciki kamar wata na sha'aban wannan watan wanda suka ce dauke da gudu shine wata ma da annabi ya yawan azumi ya yi ma tushe akan na rajab wannan shine wata kware mene azumi zai azumi kuma annabi na azumi abin da ake magana akwai wanda ake cewa bisa azumi in ya rabi nan wanda bai azumi inda don gudun taren wata ne amma wata ne wanda har azumi annaba watan da ya azumi da yawa a cikin shi gaskiyar magana kuma ba a hana azumi ba a cikin shi in dai mutum neman ladaki an tabbatar da annabi na azumi wani kadai ya isa biyan bukata a ce annabi na azumin wannan wannan wannan watan muna fata kenan za a kula da azumi a cikin shi assalamu alaikum na'am wa alaikum salam
Tsaron ma muna lahiya.
lafiya alhamdulillah
Ya sanyi.
sai alhamdulillah Kuma da lawan muna so ta mu ta mu ji ana kan magana kamar azumi a wannan wata.
Mm, daga ina kake kai?
Eh?
daga ina kake
Daga nan gaba ne wani gari ana kan fi da zai dole.
to yanzu ma na tambaya da wani ya tambaya yanzu ma Mm.
Eh?
yanzu ma muna cikin bayanin kai kira na azumin a wannan watan
Aha. To, Mm.
ga wani.
yawwa kamar radio shi ma bayan da ake azumi ba watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke azumi mai yawa a cikin shi kamar watan shaban wannan watan kenan wata ne kenan mai bukatar azumi zai iya azumi a wannan watan kuma don samun dace da watan sunna abin da ake akwai masu kawo ma cewa ba a rama wannan watan ba gaskiya bane ba babu watan da ba a rama ba cikin ramadan ba don haka shi kuma na nafila ce wata da annabi ya yi yawan azumin nafila a cikin shi babu watan da yake azumin yawa nafila kamar wannan watan yan uwa kamar da na yi bayani cewa waɗanda suke da tambaya bata shigo ba ko sun makara za mu tsaya ne a minti kamar ba minti 20 ganin cewa za a sa hudu ba da aka sa ta sati sati da ake yi kun bayan da za su dan dan gunta labaru kafin lori da kenan na ya kamata mu tsaya illa cewa dai ko da yanzu mutum ya kira ko da na hoton ne zan iya dokan waya insha Allah an dai ba wani mu- uzuri ba da muke ciki insha Allah amma lambobin da yake na su ne muna fatar yan uwa za su kula da eh, me aka ce, za su kula da addinin su kuma su yi komai akan hujja assalamu alaikum Aminu alaikum salam.
na'am
Awon lafiya lafiya alhamdulillah
kamar da laniya.
alhamdulillah
Wallahi malam ina na wayar mana daji wallahi na addinin mutum.
kai daga daga na kake kai
Eh Malam Sabi ne dai ba na gajiya daga unguwar Niza.
to to to Allah taimaka Eh wallahi malam. To kamar misali kana tare da mutane haka misali kamar dai wanda yake ka san su sun san ka eh kamar ko wani ɗaura aure ko wani batiyar suna ko kamar kasuwa misali ka san mutum bai almajirki ba misali eh yake nan sai lokacin sallah ya yi sai aka ce bismillah bismillah sai shi kenan ya shiga gaba yana limanci eh mutumin nan ka san shi bai almajirci ba kuma watakila ma a yanayin taron da kuke zaka ga alhamdu ma bai sani ba
eh kuma yake nan sai ya kama limanci yana jan mutane sai kai da bakin gwargwado ka san alhamdu kuma bakin da wata ɗauran niyya duka ka sani sai ka bi shi misali aka gama sallah eh
to kamar ba wani kamar kai da ka sani ba wani zargi wanda yake ya kamata Kamar ka da- sani sallah to ko kamar- wani kawai shi ke na sallah ka kama radio
eh kama radio ka ji amsa kan insha Allah eh, to ba matsala sai an jima Hawa, shi yan uwa abinda ma- malaman magabata suke cewa duk wanda ya iya karatu na fatiha kuma ya bi limamin da bai iya ta ba bai da sallah wani magana kenan dan babu sallah idan ba fatiha to amma wanda bai iya ba shi ma da shi duk ɗaya ne da ku da wannan kaya a samu wani zai limanci amma an sai bai iya fatiha ba dole mai yawa biyar fatiha ba bai limanci sharaɗin ingancin sallah fatiha ita ce in ba sallah in ba fatiha babu sallah don haka kenan maganar ma ba taso ba wanda ke da wani halin yi limanci don haka kai ka sani to ya ka sake wuri ka je ka yi sallah ka- a ka'ida sai na ce inda mutum ke tsoron ka amai wani abubuwa da na cutarwa ko akan lahiyar shi wannan ba lahi ba ne ba amma gaskiyar magana bai dacewa ga wanda ya san karatu ya wani mai iya karatu ba balle fatiha ba iya ta ba inda sauran surori ne akwai ɗan rangwame amma fatiha babu gaskiya magana ah, babu ibada mataka babu babu gaskiya babu eh, mataka babu fatiha to babu sallah gaskiya kwaran duk wanda bai iya fatiha ba bai limanci don haka amma akwai a garinku mutum ya san da ya samu wani wuri inda yake da limami cikakke wanda zai limanci wanda ya san karatun karatun sallai amma haka kurin buge-buge mutum ya shiga sallah bi bugata wallahi dai Allah bai bukata irin wannan sallah wadda take ta buge-buge annabi ya ga wani iya sallah a rayuwar shi a a masallacin shi ya zo iya sallah buge-buge annabi ce wannan ba sallah ba ce ki ya ce ba kai sallah ba jakke sallah kuma ta ruwa ya ce ya ga wani iya sallah buge-buge ba tsari ya ce wannan ba Allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu akan wani addinin ba na ba na haka yin wanke nan wajibi ƙazanci a ce mutum ya san fatiya a mutum bai san fatiya ba kuma ya ci gaba da limanci wannan bai dacewa in akwai masu magana su hudda shi a neman da iya a sa an babu kuma kai ya kai ta kanka ka nemi wurin za ka yi sallah gaskiya magana ina fatar za a gano da muhimmancin hakakin wajibi ne wajibi ne ba na bane ba na ko mustabi dole hira fatiya ba sallah ba fatiya in wannan magana cewa lokacin masu kira sai dai su bari me aka ce su bari in na huta ganin lokacin nake gaba zai ba mu dama ba na ah, biyan bukatar kowa lokacin ya kare kenan sai dai a shirin eh, me aka ce ko da ban huta ne ya kamata ya kamata me aka ce a yi kokarin dai barin kuran har lokaci na gaba insha Allah a haƙuri har lokaci na gaba sai a yi sai a yi lokaci na gaba mai son ƙungun so ne tambaya ba ya radio ba kenan sai ya sai ya tamina hawata dai Allah kai mishin gaba insha Allah a laraba ta sama mai so ji a radio wanda kuma ba a radio ba yake so ji kenan sai ya kiraye ni bayan na ƙare اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
yan wani musulmi a takaice